الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake kamu wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafin mai girma nabiyur rahma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yawmuna 29 ga watan jumadal akhirah hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 30 daidai ga watan 12 2024 muna cikin abin da ya shahi ya koki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su mun zo na karshe karshe bayan fatahu makka shine gazwatu hunain wanda sati wanda ya wuce a cikinta ne muka tsaya yau abinda za mu tashi a kan shi ne istidadul jaishai ne lilharb kenan bayan abinda muka ji na sunan wannan gazwatu hunain me dalilin da ya sa aka yi ta sati wanda ya wuce mun ji wannan to shi ne malam yau sai gaba shiri shiri na wannan runduna guda biyu runduna ta kafirci wanda suke kare ɗagutu runduna ta allah subhanahu wa ta'ala a jagorancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kare imani da bauta Allah shi kadai to shine malam sai ce shirin da suka yi balaga adadul jaishil muslimina 12000 rajul adadin musulmai sai da ya kai guda adadi 12000 wannan runduna ta musulmai kenan a wannan yaƙi na Hunain عشرة آلاف من الذين خرجوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة سيما ليتي أفتح مكة كم بايا ما لا يمنى بياني دبو غومني عدد المسلمين كان هنا دبو غومة رسكة زو yace sai aka kara wa alfaini da dubu biyu min ahil makka mutanen makka yana sai suka zamanto dubu goma sha biyu wannan shine adadin runduna ta musulmai yawansu وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبي حدرج الأسلمي لاستطلاع خبر جيش الحوازن صلى الله عليه وسلم سيأي كون ذلك أسيري عبد الله بن أبي حدرج يتي مشي يجي يديبا يا يوان سيكي يا شرن سيكي مي سيكي شريعوا مي سيكي قلوا يجي مغنغنو أتشكنسو يجي سادي كمشي ما إيه لدى أتشكنسو mazalla sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani duka daga cikin salo na yaki wa amarahu an yadkhula fil nas yace mushi ya sade da su ya shiga cikin mutane yayi rayuwa da su ya ji menene ra'ayin su fa yuqimu fihim ya zamna a cikin su hatta ya alama ilmuhum ya san menene ya san su da kyau duk abin da suke shiri da duk abin da suke tarawa nasu da yawan su da adadin makaman su da adadin kaza da irin kuzarin su duka yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masaniya wanda yazo ya bashi labari summa yatihi bi khabarihim yazo manzo Allah da labarin su fantalaqa ibn abi hadrat radiyallahu ta'ala anhu wannan sabi na manzo Allah ibn abi hadrat sai tahi dan ya samu labari fa dakhala fihim hatta sami'a wa alima yazo ya shiga cikin su ya rika tattambayan su haka basu ma san ko shi wane ne ba suna ta bashi labari wa alima kuma ilimi game da su ma kad ajma'u alaihi abinda suka tara abinda duk taransa da suka yi mi harbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akan cewa su yaki manzon Allah siran Allah da mushi da tabbata gare shi wa sami'a min malik wa amru hawazin kuma ya ji labarin shi wannan malik idan ba manta ba shi wannan wanda suka yi tattauna da wani latijo wanda yake ba shi labari me yasa ka zo da yara da mata da ganima da wane ne me yasa ka zo da kaza ya ba shi labari a ƙarshe wannan latijo ya ce mishi bai ba dubara ta yaƙi amma shi dai ya nace cewa dole a hakan zai yi to shi wannan malik kuma shi wannan sahabi da manzalla ya aika ya tsallake asiri sai ya ji ta gare shi ya ji ta kabila wannan hawazin mahum alaihi abinda suka shiri sun ma'akabala hatta ata rasulallah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu khabarahum bayan ya kare bincike ya kare leke duk abin da yayi sai gashi kuma ya zo ya dawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke to wannan malaka ne ya bamu labarin abin da ya shahi runduna ta musulmai shirinsu kada mu manta dubu sha biyu adadinsu da kuma shi wannan wanda aka aika don ya san waɗancan abokan gaba ya suke to su ma abokan gaba sai mala ya ce amma jaishul hawazin faƙaɗi ba a saƙa'iduhun malik bin auf uyunan min rijalihi ashe shi ma ya shirya mutanen shi shi je su leƙo mushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake da shi da sahabbai kenan yanda manzo Allah yayi shi ma ashe ya aika ɗan leken asiri li ma'rifati ma inda almuslimin dan su zo su san abin da yake wajen musulmai su ba su zo shi ba labari su isko shi su ba shi labari me yake tare da waɗannan musulmai walakinnahum adu ilaihi bima yufrigu alquluba wa yazidu ar-ru'b da suka je suka ga musulmai da irin shirin su da irin maganin da suke da irin hirar da suke yi sai suka zo mushi da wani labari mara kyau kuma abin da zai sa zuciya ta ji tsoro yana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin da yanda muka gani lokacin da manzo Allah ya zo fatahu makka irin tsarin da ya musu na cewa a kunna wuta a rarrabu yasa mutanen makka suka ji tsoro to haka su ma waɗannan wanda shi malik ya tura wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakin asiri da suka je ba su zo da wani labari ba mai kyau kowa tsoro ya kama shi to wannan kuma zai tabbatar mana da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani hadisin gatacce manzo Allah yake cewa yake cewa nusurtu bir ru'bi masirata shahr yace duk inda zai kai farmaki ko duk inda zai kai yaki sallallahu alaihi wasallama yace akwai ta khususiyya wanda Allah ya bashi za a samu tsoro waɗannan mutanen tahiyar wata guda to sallallahu alaihi wasallam wannan khasiyya ce tashi yana daga cikin mu'ujizozi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan mutane sai suka zo da tsoro ja'u sai suka zo mu shugaban nasu wa qad tafarraqat awsalihim khawfan sai jikinsu a mace gaban su duka sun karaya maimakin ya gan suna dariya suna tahiya da kuzari a'a sai ga sabanin hakan to tun daga nan sai sa shakku faƙala lahum sai ce musu waila kuma sha'anukum yace me same ku na gan ku duka a kasalance maimakon ku zo da labari mai kyau labari wanda zai dadada zai karfa mana gwiwa qalu sai suka ce ra'ayna rijalan bidan ala khailin balik suka ce mun ga wasu fararen mutane wanda kenan suna ganin kaman ba mutane bane mala'iku ne suka ce mun ga wasu fararen mutane akan wasu dawaki masu hori da baki balik to wannan abin sai samu shakku kuma ya samu tsoro kuma da gasken mala'ikun ne suka gani ba wai sun ga sabon manzo Allah bane sallallahu alaihi wa sallam sai ce wallahi ma tamasakna an asabana ma tara suka ce mishi wallahi shi yasa jikinmu ya mutu ba mu iya kama jikinmu ba mu karfafa a kawai dai tunda muga wannan abin muka san cewa yaki ya bar mu ba mu da nasara walakin zalika lam yarud malikan amma azama alaihi mala yace amma duk da haka kuma shi bai ce ba ya fasa yakin kun ga wani abu na biyu kenan da mun can lattijo wancan da makaranta lattijo yayi yayi magana da shi yace ya kamata ya bar yakin nan babu nasara babu kaza babu kaza ya dage ya taurin kai to su ma yanzu waɗannan wanda ya aika allakin asiri maimakin labarin da suka kawo shi sun zo a jikinsu ya ya mutu basu da wani kuzari sun san cewa babu su babu nasara maimakon da suka gaya mashi ya ce a to shi kenan sun yi sai na cewa dole-dole sai an yi wannan yaki to wannan shi ne shirin da ya yi a ƙarshe dai taurin kanshi ne shi wannan malik shugaban nasu taurin kanshi ne ya kai shi zuwa ga wannan malik ya ce haza min ajili bushirar nasiru من الله تبارك وتعالى للمسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين malam sai ce wannan shine nasara ta fari dama duk lokacin da abokan abokin gaba ya ji tsoro to nasara ta farko ta samu yanzu kuma nasara ta biyu ta rage to shine malam yace tunda wanda aka tura sun karaya kuma sun tabbatar babu nasara to wannan nasara ta farko kenan ga Allah da kuma sauran musulmai iz amadahum biman yuqatilu ma'ahum min almalaika Allah ya karfafe su wanda za su tsaya su yaki daga cikin malaiku kaga kenan malaika ku yayi karin dan adam wa anzala ru'ba fi qulubi a'da'ihi kuma Allah sai sabkar da tsoro a cikin zukatan makiyan makiyan Allah sune mushrikai da kafirai inna Allah la yukhlifu wa'ada Allah baya saba alƙawli alƙawlin Allah cikakke ne wala tuhzamu junda kuma rundunar Allah ba a cinta a yaƙi Allah ne ba mu labarin alƙur'ani wa inna jundana lahumul ghalibun kullun rundunar Allah ita ce a gaba ita take cin nasara inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kuma wala yusallimu ibadahu almu'minin kuma Allah bai bari bai hudda hannun shi game da lamarin duk mai imani a nan rayuwar duniya balle kuma a gobe kiyama kenan Allah zai karfafa musu Allah zai taimaka musu Allah zai kama musu kuma hakan ta faru to duk mai imani ashe yana akwai darasi babba akan cewa lalle in dai kana tare da Allah ka san cewa Allah na tare da kai kuma idan kai dan Allah kake yi to ka san tabbas Allah zai taimaka maka Allah zai agaza maka kuma Allah ba zai meka maka ba ba zai meka ka ba zuwa abakan gaba ka shi kumya ko ka walakanta ko kuma ka tozarta wannan ba al'ada Allah bane inna Allah la yukhliful mi'ad tunda Allah shine ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun rundunonin mu sune masu nasara kuma yace wal aqibatu lil muttaqin a ƙarshe ƙarshe na ƙwarai na masu imani ne wannan ayoyin alqur'ani ne mutum mai imani zai imani da wannan to wannan sai ya nuna cewa a shirin yanzu nan malam kamar ya so ya nuna mana ne shirin da musulmai suka yi da shirin da waɗanda suke makiya Allah suka yi ko nan ko da anan kaɗai muka tsaya mun tabbatar da cewa masu imani su suka yi nasara a wannan yaki sai malam ce wa fi tsarikihim yubashiruhum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasri wal ganima to ana cikin tahiya kuma bishara ta biyu abin jin daɗi na biyu shine ana hanya ana tahiya kahin ma aje can wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake musu bisharan cewa nasara ta ku ce kuma su imani wal ganima yace kuma za ku samu ganima Allah zai ba ku dukiya Allah zai karya su wannan makiya naku za ku zama to ku ne a sama kaga kenan wannan kuma karfafa guyuwa ne a hannu guda kuma su daman asare suke kuma sun sun karaya an sahal bin hanzaliya anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu hadisi daga sa'al bin hanzaliya sai wani namiji ya zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu sai ce inni in talaqtu baina aydikum hatta talatu aljabal kaza wa kaza yace ya bakin Allah ni na tahi na hau wani dutsi na leka wuri wuri wuri kaza na leka shi na leka akwai wurare saboda shi wannan hunain wuri ne yace fa iza ana bi hawazin an bakarati abihim yace sai gani da hawazin hawazin sunan wannan kabilar da malik yake shugabanci wanda ya ce dole dole sai an yaki to akwai kalma aka ce bakarati abihim wannan kalma ce ana nihi da ita idan mutum ya huto gaba ɗayan shi a harshen larabci a ce da kai baka bar komi ba kamar ɗayan gudun hijira wanda kuma ba gudun hijira ba ta tsoro sai da aka tattara komi da kayan ɗaki da kayan abinci da kayan dahuwa da dawaki da da duwan duk abin da ka sani da 'ya'ya da mata da yara a tashi za a koma wani wuri to wannan mai ba da labari sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su waɗannan hawazin na ga sun tattaro komi kun ga idan ba manta ba ayyuka shi wancan malik shugaban shi yace musu kowa ya fito da 'ya'yan shi ya fito da dukiyar shi ya fito da matan shi wai yana ganin dubara ne wannan latijo kuma yace mishi wannan ba dubara bace yace wa bi na'amihim wa nisa'ihim sun fito da dabbobin su an-ni'am yana tun daga akuya har ya zuwa raƙumi wani sa'ayin har matansu ba su bari ba ba zuwa yaƙi da mata amma sai aka fito da su wasu ta ma'u ila hunain shi wannan mai ba manzo Allah labari sai ce wai suka zo hunain wannan wuri suka zo suka taru fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya dariya wa qala sai yake cewa tilka ganimatul muslimina gadan insha Allah ya ce wannan abin da suka kawo ganima ce ta musulmai gobe in allah ya yarda to wannan albishiri ne kuma kun ga wannan magana ta manzo Allah ta yi daidai da wannan magana na latijin da yake gaya mishi ya ce in ka zo yaƙi da mata ka zo yaƙi da yara ka zo yaƙi da dukiyarka kenan kamar in ka ci nasara to shi kenan dama-dama kuma aiki ya kama ka mai da su gida in ka ci nasara a kanka to kanan ka kawo komi ka bada to kaga wannan magana ta yi daidai amma shi duk da wannan shi ya yi taurin kai shi wannan malik yana ganin dole-dole sai an yi wannan yaƙi ya kai al'ummar shi zuwa ga hallaka alwusul ila hunain wa bada ilqital nan ko malam sai wata gaba an iso wurin kiran menene sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine labari tarihi kaman kaman a gwada ma ana tahiya ce ake an zo wuri kaza an zo wuri kaza an zo wuri kaza to yanzu an zo wurin daidai wurin da aka yaki da kuma fara yakin da aka yi sara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tahi wa ma'ahu hatta wasalu hunainan sai suka zo wajen wajen inda nan ne wannan yaƙi na ya faru shi sa aka sama yaƙin gazwatu hunain yaƙin hunain sun ma'aba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu abu mana hayya sai manzo Allah ya shiri ya shirya da kyau jaishahu dundunan wa aqadal alwiya sai manzo Allah ya kulla akwai dirafo dirafo da ake kullawa tuta kanana warrayat da kuma manyan tutoti Yana akwai kanana da ake sawa ake ba wasu komandodi kanana akwai kuma manya ake ba komandodi wanda suke manya tsari ne na yaki misali a ce 'yan masu takobi drafonsu daban wannan su nasu ne tsarinsu ne shugabansu maganar da ya gaya musu da ita suke aiki manzalla ya naɗa shi wanda suke masu kibiya su ma da drafonsu wanda suke bisa dawaki su ma da drafon wanda suke ƙasa kowanne an tsatsara musu suwaye za su fara yaƙi su ma da drafonsu su ne za su fara in an ce za a fara suwaye sahu na biyu suwaye sahu na uku to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsarawa yake irin wancan nada da ake sahu sahu shi sa Allah ya yabi masu imani inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus haka ake jera su sahu sahu babu gudu babu kuma waja da baya to haka manzo Allah ya yi da su tsiran Allah da amince da tabbata gare shi wa farraqaha ala nas manzo Allah sai ya raba mutane to ku wannan gungu ga drafon ku koma daga can ga tuta ta ku kuma masu kibau ga naku ku masu mashi kuma ga naku haka aka yi tai wa kana malik bin auf to shi wancan makin Allah wa qabilatahu hawazin wa man kharaja ma'ahu da wanda suka fito tare da shi qad sabaqu wa dakhalu alwadi laylan ashe sun yi wata dubara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba masu imani ba sani ba suka yi gaugawa suka shigo kwarin wani kwari ne kamar gangare ne sai suka zo da dare wa kammanu fi tariki wa madakil sai suka sa suka yi wani tarko irin tarko dai ko na rami doki ya hada ko mutum ya hada ko kuma wata kibiya ta cike shi abubuwa dai daban-daban ko kuma aje wasu mutane a cikin wani wuri mai duhu wanda kayan mutanen su farga tuni an kai musu to sai suka yi wannan dubara fi tariki duk kowace hanya da suke tunanin manzo Allah da sahabbai za su shigo sai suka yi tarko-tarko ko ina wa shi'abu da kuma hanyoyi wanda suke na dutse wal madayiqi da kuma duk wani wuri wanda yake na lungu ba su bar wani duk inda mutum zai iya bin ko da wani sukurkuri ne sai da suka yi tarko a wurin wa amarahum malik an yarshqul muslimina sai shi shugaban nasu yace musu to yanzu abin da za a yi kun ga yanzu da dare ne kenan jijjihi yana yi sahe sahe tun kahin rana ta mana waye da dan duhu haka yake tunanin musulmai za su shigo ya ce musu to kawai suna shigowa ku halbe su da kibiya ya ce awwalu ma ya raunahu duk mutumin da ka gani da horko to kawai ka halbe shi da kibiya haka dabarar da ya ba su sun ma ya shuddu alaihim shaddata rajulun wahid sannan kuma sai su yi tarmi tarmi na mutum guda kawai misali kenan su zo a gama hannu karfi da karhe halbin da za a halbi na mutum guda ne yana a lokaci guda ana iya halba kibiya dubu ana iya halba kibiya ɗari ɗari biyar ɗari shidda saboda mutanen suna da yawa da wannan dubarar da yake nan to wannan shi ne abin da ya zamanto ya kawo matsala da farko na wannan yaƙi nasara ta zamanto ga maƙiyan allah bayan kuma allah subhanahu wataala ya ba da nasara wai tabbatar da ayashi wal aqwatu lil muttaqin wannan kuma zamu gani a gaban jarabawa ne allah ya ma masu imani saboda akwai manganu da suka yi ta yi akwai wanda suke ganin tun da yanzu mun kai dubu sha biyu dubu goma dubu kaza ga yawa ga kwamandoji kowa ya shiga musulunci ƙurai shawa gaba ɗayansu da kwamandodinsu suna gani yanzu babu inda za su je a ci a yaƙi sai allah ya ce to bari a gwada muku ba wai yawa ba ne ba ƙarfi ba ne allah ne ke ba da nasara da kuma masu imani to haka ya faru musulmai suna fara shigowa suka fara halibinsu to kuma abu sai zaman to rikice a duk abin hawa sai suka juya to mutane sai suke sai suka rikita malaka wa fi amayati subhi amayati subhi shine kaman da jijjiyi kahin haske bai ida yi ba in ka in ka kalli can nesa kana ga mutum amma da baka iya ganewa baka gane shi ba da kyau dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muslimin alwadi to mazalla a lokacin yace mu shiga a shiga wannan kwari da sauran musulmai yarwi zalika jabir bin abdullah kenan malam da ya tabbatar mana da wannan abin da muke hodi ba wai irin labari bane na molanka shine yace jabir bin abdullah sabi na manzo Allah shi yake rawaito da wannan labarin kuma da shi aka yi yaqulu yake cewa lamma tabaqana lamma istaqbalna wadi lokacin da muka kusanci kenan gaba da gaba da wannan waki wadi shine kori lamma istaqbalna kenan kamar kibla abu ajin da yake gabanka ga su ga kwarin na hunain ashe shi kuma malik ya zo ya sa mutane shi yace in hadarna fil wadi tunda kori ne kenan in mutum yana ta ya gangarawa yake shine inhidar kenan baka iya tsaya ma ka yi tsaye a hankali a dole sai ka yi ɗanyi gudu-gudu don ka gangara ya ce min audiyati tahama wanda sunan wurin ne ya ce ajuwafa hatutan ai bi ma'ana wasu ilmun hadar ya gangara yana da yawa kenan mutum dole sai ya gangara in ma abin hawa ne sai ya gangara da gudu ya ce inna ma nan hadiru fihi inhidaran gangarawa muke yi kala sai ce wa fi amayatu subhi a wannan lokacin da sahiya ba ta yi da wayewa ba wa kanar kawo kadis da bakuna ilalwadi to an zin ne sai suka gane ya ce ashe wannan mutanen sun rigaye mu sun zo cikin kwarin fakan manula na sai suka mana tarko fi sha'abihi duk wata hanya wa naha'ihi da duk wani gehi wa madayiqahu hatta kai duk wani matso matso ko ina ne sai da suka zo suka yi tarko ashe musulmai ba sani ba kada ajma'u wa tahayya'u sun tattaru sun tattaru kuma sun shirya da kyau wa addu fa wallahi ma ra'ana sai suka ce sai suka shirya da kyau kuma sai ce wallahi ma ra'ana mene ma'anar wannan yace kenan babu wani abin da ya zamanto ya ba su tsoro ba su ga komai ba kuma shine sai mala yake cewa ma ra'ana wa nahnu munhatuna illa alkata'ib qad shaddu yanzu mutum misali a ce ya gangaro to ka hanyar burki ma matsala ne tunda ya ce gangare ne kwarai suna tsananin gangarowa to ashe su kuma sun shirya ya ce musu ta kawai mutumin da suka fara gani a halba mashi kibiya kuma fi kibiya ta jama'a ba mutum guda ba to shine abjabir abdullahi sai yake ta muna gangarowa ashe sun shirya ya ce kawai sai suka fara halbi ya ce ƙari shaddu alaina shiddata rajul wahidin kai ka ce mutum guda ne kenan in mutum dubu ne a lokacin da suka halba lokaci guda ne kawai mutum guda ya halba ya ce wani shan marar nasu raji'in kawai abin da ya faru mutane ai sai suka yi baya wasu yana saboda mutum ya gangaro haske da bai iya da ƙara ba baka ga mutumin ba baka san bayane ne kai kana tsammanin za ka wuce ka biyo hanya kawai sai suka ji kibiya ba mutane sai suka juya da baya la yalwi ahadun ala ahadin yace babu wani mai juya ma wani ba mai neman wani irin gudun ya dabo wani ko dan wani da bahaushe yake cewa kowa yake gudu yace warakibtul khayla sai na hau doki warakibatul khaylu khayla ba'daha ba'dan mutane suka hau dawakin su suka gudu kenan wannan abin da makirci da malik yayi anan ya ci yace wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuna amma ya ce mu da muka gudu ya ce manzan Allah sai shi kuma a lokacin ya karfafa shi ne mana sabat manzan Allah bai gudu ba wa ma'abu abubakar abubakar shi ma yana nan wa umar umar shi ma yana nan wa min ahali baitihi ali wa abbas da kuma waɗanda suke yan gidan manzan Allah akwai ali akwai al-abbas wa abu sufyan bin haris bin abdul muttalib وابنه جعفر أقوي أنا أبو سفيان شيما بقدوة وأسامة بن زيد أسامة بن زيد شيما ينا نم تارد منزع الله شيما تنجد منزع الله صلى الله عليه وسلم وعيمن بن عبيد يتش شيما أيمن ينا نم وابن أم أيمن والفضل بن العباس رضي الله تعالى عن الجميع waɗannan da malin ya zana da ya ce waɗanda duka babu wanda ya gudu in ji jami'ar abdullahi shi ne ke bada labari amma saura yana da yawa daga cikin waɗanda suke tare da su sun gudu saura sun tsorata to nan wannan yake nuna maka abinda muke tawadi muke nanatawa abinda ya shahi kasantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci tare da Abubakar da Umar shi sa da sai diyawa mazalla yake cewa shi duk abin da kaga in dai kaga wani labari mazalla ya je wani wuri ko ya huta daga wani wuri ko ya wani bulaguro to da wuya babu abubakar babu umar wayannan guda biyu mafi yawa suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yake nuna abubuwa na shi'a wanda kullum su kuma babu mai wanda suke zagi kamar abubakar da umar to yayin ne za a yi a hada maganar su da wannan duk wani hadisi duk wani tarihi duk wata kissa inda an ce manzo Allah ya huta ko ya shiga ko ya yi bulaguro ko ya dawo to sai ka samu akwai Abubakar akwai Umar to duk wanda zai zage su a yana so ya zage manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sai dai ba za ta faɗu bane kuma ba zai yiwu ba tunda ya ce shi mai imani ne alhali kuma magana ta fata baki suna daga cikin kungiyoyin da suke cutar da addinin musulunci tun jiya har yau har gobe kuma sai Allah ya kare to nan waɗannan sun gudu waɗannan kuma wanda muka zana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Ali bin Abi Talib Al-Abbas Abi Sufyan da sauran Usama dan Zaid duka suna nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan zai nuna mana cewa ba kowa bane ya gudu hazihi hiya al-jawlatul ula min al-ma'araka sai mala yace wannan kaman horko ne eh a baro yana ana cewa premier mitabo na balo kayan a hutu kuma a ci gaba yaƙi na da ba irin yaƙi wanda yanzu yadda ka san abin akwai tsari akwai komi kuma akwai manganu akwai lokacin da ake hutawa kwana ɗaya kwana biyu wani a wani a huta daga azawar zuwa dare zuwa gobe haka suke tsarawa suke ta yi to za a iya jaulatul ula ma'ana kenan hari yaƙi za a yaƙi za a yaƙi za a yaƙi za a iya magana ma a ce to yanzu za a yaƙi tun daga sahe zuwa azawar ko zuwa la'asar za a tsaida sai kuma gobe sai an sha jini to na horko da aka yi shine malam sai yake cewa fuji almuslimuna fiha bitilka alhushud alkabira sai musulmai aka musu mufaja mufaja shine abinda bakka tsammani bakka zato sai suka abu na mamaki na cewa mutanen nan suna da yawa ashe to shi ko ba yawa bane dabara ce ta yadda ya musu na cewa su halbe su da kibiya halbi guda yace allati kana takumunu lahum fil wadi wanda suka musu tarko kenan mafi yawa in wuri ya rikice ba kama tsaya ba kaga mutanen suna da yawa ko ba su da yawa kai dai kaga mutanen suna gudu wani ma kawai gudu zai tunda mutum dubu goma sha biyu ba kaɗan ba ne mala ya ce kharajat alaihim wa hum fi sayrihim munhadirin ila alwadi wannan jama'a suka huto musu su kuma suna gangarawa a cikin wannan kwari lam yastaqirru mustabbata ba'd busma da shiryawa ba zambace suka musu wa'ada'uhum qad istabaqu wastaqarru wa tahayyu ashe mun sani ba makiyansu sun rigaye su sun rigaye su kuma sun zo sun shirya a cikin wannan kwari falahatul lil mushrikina bariqatun nasr to shine malai ce anan sai aka samu dan nasara kadan ga wanda suke mushrikai ne wa galaba da kuma suka rinjaye musulmai a wannan lokaci wankafa al muslimuna raji'in sai musulmai suka juya to wannan shine babban abin da yasa sai suke ganin cewa sun samu nasara sun ci galaba akan musulmai sai mala yace wala Allah to tayyu fi zalika a cikin wannan komawa da suka yi gudu da suka yi taraju khairan akwai alheri yace iz janaba almuslimina alqatla fi sufufihim kenan kaman an rage ma musulmai mutuwa kaga kenan tarkon da suka yi misali waɗanda suke sahun gaba da aka halbe su suka gudu sai na ba su da gudu kenan kaga mutuwa an rage mutuwa shine malam kaman fahimta ce tashi kaman an rage ma musulmi mutuwa inda za a ce duka suka zo suka shiga cikin tarkon nan kenan za a rasa rayuka da yawa to wannan ɗaya daga cikin abubuwa kenan da malam yake bayani anan wa fi zalika hikmatun min Allah azza wa jalla yace kuma akwai hikima Allah وتربية عملية لأولئك الذين اغتروا بكسرة جيش المسلمين to shine abin da muka faɗi ba da jimawa ba malai ce akwai tarbiya ga musulmai waɗannan da suke cewa yau mu ne masu yawa yawan mu ya ishe mu kaga duk lokacin da mutum zai rika buga gaba da yawan shi ko ƙarfin shi ko dukiyar shi ko ilimin shi akan cin nasara akan wani abu kamar ya mance da Allah shi ko bai san ko kana da ƙari sai da agajin Allah ya baka nasara ko kana da ilimi ko kana dukiya ko kana da kaza duk abin da ka san na cin nasara to Allah ne ke ba da nasara wancan sauran abubuwan sababi ne yawa sababi ne makaminka a wajen yaƙi sababi ne amma wa yake ba da galaba shine Allah to nan shedan ya rinjaye wasu daga cikin masu imani sai suke cewa ai yau ina lan nughlabal yawma min qillah suka ce wai in dai da arzin jayen mu yan kaɗan ne lokacin muna maka ko muna madina suka ce to yau ha zancen a ci mu a yaƙi ya ƙare in dai dan kaɗan ƙaramci ne to yanzu mun yi yawa to kaga wannan magana ita ta sa Allah subhanahu wataala ya jarabe su to haka kuma su da yawa dan adam zai iya magana da Allah zai jaraba shi haka annabi Allah ba mu labarin kissa annabi Musa alaihi salam ai aka ce mishi wahi ilimi yace duk duniya babu wanda ya kai ni tunda ni ne annabin Allah ni ne kaza Allah ya ce mishi to kaje wani wuri akwai khidir ya ta yawo an gwada mishi ilimi wanda bai da aka yi kaza aka yi kaza yadda da ya isa ta zo aka kashe jirgin ruwa aka kashe yaro aka tara katanga duk wanda bai sani ba bai daga cikin ilimin shi annabi musa alayhi salam ka za ka iya kalma kaɗan ka ce na ishi kaina to allah sai ya gwada ma kai baka ishi ba kanka ko kuma ka ce yau na wadata yau ni banda bukatar kowa duk duniya yau ni banda kaza sai allah nuna maka wani abu karami cewa kai bawan Allah ne kuma kai mabukaci ne zuwa gare shi to wannan sabai haka suka yi suka ce in dai da an ci nasara mu kaɗan to in dai yanzu kuma mun yawa babu mu babu zancen a ci nasara a kanmu to sai mala ce fa kana zalika bi sababin min anfusihim bayyanahu Allah ta'ala lahum su suka sa su suka sabbaba ma kansu sai Allah ya musu bayani to wannan sudiyawa Allah yake ce yake mana bayani ko kuma malamai suke nuna yanda Allah subhanahu wataala yake ladabi ga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu dai ya zamanto nazari da kuma basira da kuma abubuwa na tsallakewa a gare mu masu imani sabon manzo Allah idan suka yi laihi Allah baya barin su a lokacin ake gwada musu musamman a wajen yaki haka ta faru lokacin da aka yakin Uhudu da manzo Allah ya dora wasu abusa dutsi kan ku sabka ko kun ga ana mikanku sauka suka kuskure sai Allah ya nuna musu cewa lalle ne bin umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne na dole kuma sabawar shi akwai azaba sai Allah ya dandana musu kudal azaba in sauro daga baya kuma Allah ya ba su nasara to nan ma haka kanku ce kun yi yawa kanku ce a karhin mu ya ishe mu dubara ta ta ishe ni ai dukiya ta ni yanzu na wadata ni yanzu na yi kaza ilimi na ya ishe ni bana bukatar kowa to wannan mangaru ne marasa kyau game da dan adam dan adam duka mabukaci ne zuwa ga Allah subhanahu wataala shi Allah shine as-samad wanda babu ruwan shi da kowa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad abin da ya ga dama yake fa'alul lima yurid to Allah anan sai bamu labari a suratul tauba maganar da suke yi laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera wa yawma hunain إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Allah ya ce laƙar nasarakumullahu Allah ya ba ku cin nasara fi mawaƙina a cikin wurare kasira da yawa kun ga duk yaƙura da aka yi can baya Allah ya ba su nasara to Allah yana so ya tuna musu Allah ya ba ku nasara wurare da yawa wa yau ma hunainin to a yau ranar hunain iz ajabatkum kasaratukum lokacin da kuke tunkaho da yawa falam tugni ankum min Allah shay'a wannan yawa bata amfana muku komi ba a wajen Allah wataqat alaykum al-ardu kasa ta muku kumci bima rahubat duk da cewa fadi gare ta diyan da wurin ya zamanto mai hili ne kori ne sarari ne babba amma sai da zamanto mutum yana ganin kamar yana cin wani daki saboda tsananin bala'i da kibi da kibiya daki halbawa to wannan Allah subhanahu wataala na sai ma masu imani ladabi akan cewa da a can an ba ku nasara ba ku yi tunkaho da yawa ba ku yi tunkaho da kawana kun yi imani cewa Allah shi kawar nasara ko ya mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala to Allah ya ba ku to a yau da kuka yi tunkaho da yawa sai Allah ya bar ku sai kasa ta muku kumci bima rahubat summa wallaytum mudabbirin ha aka samu wasu suka juya suna da gudu to kaga wannan yake nuna cewa lalle Allah subhanahu wataala ya haka ne ya nuna musu darasi babba akan cewa da Allah ake dogara tsantsar tauhidi ne anan sun manzala Allah sakinatahu sai Allah ya sauko da nutsuwa kenan bayan sun gudu na duk abin da aka yi ya faru to kuma da ƙarshe sai Allah ya tara su Allah ya janyo su wa anzala junudan lam tarawha sai Allah ya sauko da mala'iku wasu rundunoni wanda ba ku ganin su dalilin zawwarsu wa azzaba allazina kafaru sai Allah ya azaba ga wanda suke kafirai ne wa zalika jazaa'ul kafirin Allah ya ce wannan shine sakamakon duk wanda suke kafirai ne to wannan shine kuskuren da suka yi Allah ya nuna musu kenan Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana anan cewa babu mutum ya ce ya dogara da kanshi ko kuma yana wani jiji da kai kama kala ta'ala kamar da Allah ke ce ahli badar su ma yan badar Allah ya musu wata magana irin wannan a suratul ali imran yace a walan ma asabatkum musiba lokacin da musiba ta same ku kada asabtum mislaiha ai da mun kun ko kuma an samu an muku irinta kultum anna haza sai suke mamaki to yanzu yare ne za a yi mummuna tare da Allah ga manzo Allah a cikin mu ya za a yi mu ka samun nasara sai Allah ya ce kul ya manzo Allah ka ba su amsa kowa min inda anfusikum daga wajen ku ku ne kuka ja ku ne kuka jangolo abin da ya same ku inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wataala mai iko ne akan komai an tsallake wani abu ne eh al'ud al'ud ya haka ne al'ud kama ƙala subhanahu li al'ud ko ya haka ne kenan Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa manzo Allah ka gaya musu daga wajensu ne huwa min indi anfusikum kenan shine da Allah ke cewa ma asabatkum musibatin fa yuma kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer so da yawa an kaga bawa Allah ya jarabe shi da wani abu to ya binciki kanshi cewa shi akwai abin da ya ma Allah subhanahu wa ta'ala alaka shi da ubangiji yayi kokarin gyarawa yawata istighfari tana waya wani kuskure ya sani ko bai sani ba ta bangaren Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma so da yawa musibu da suke samun mutane ko na jama'a ko daidaikun mutane to Allah ya faru ma kasabata aidikum abinda hannuwanku ne suke aikatawa to kaga nan su suka ce mu ne masu yawa mu ne masu kaza sai Allah ya gwada musu lamarin ba haka ba yake lamarin a hannun shi yake subhanahu wataala to a yakin Uhud ma kuma haka Allah subhanahu wataala ya musu muna tare da Allah mu ne masu imani ga manzo Allah a cikin mu nasara Allah tare da mu to ya za a yi kuma Allah ya mana azaba a ce yau an ci nasara a kanmu sai Allah ya ce manzo Allah ka gaya musu daga su ne kenan mutum idan yana son nasara ya gyara tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala kuma Allah mai iko ne akan dukkan komi ko da baka da komi Allah zai baka nasara in ya ga dama cikin kudurar shi ne subhanahu wataala fa'alun lima yurid kaga so diyawa zaka samu manya-manyan kasashe sun hwaje a gaban ƙananan ƙasashe musamman siran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin jihadi da aka yi na musulmai ba taba samu a tarihin duniya yanda aka ce musulunci ya tashi a ƙasa da shekara 100 ya ruguza duk wata daula ta duniya sai musulunci kadai a wancan lokacin kaga a cikin manzo Allah sallallahu alaihi duka a cikin khalifofin shi duka shekara 30 da wani ba cika 40 ba amma Rum ta hwadi ita ce babban ƙasa Farisa ita ma ta hwadi yanzu duk inda za a ga yaƙi ƙananan ƙasashe ne dama wannan guda biyu su ne manya musulunci ya zo ya share su kuma daula wadda ta jima babu kamar daular musulunci wata shekara 600 a mawuyya abbasiyya ta ƙarshe ne ita da daular usmaniya turkiya ita kanta ta yi shekara kusan 100 nawa musulunci ne tun daga kusan cikin cana ka zo ka wuce ka shiga cikin turai duka wannan musulunci ne shugaba guda ne yake magana duka wannan Allah subhanahu wataala ya basu nasarar wannan ne dalilin imani da kuma bin Allah golgodo da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma lokacin da musulmai suka shiga suma irin abubuwan da sauran suke yi to shikenan sai Allah ya bar su sai zaman to yanzu kuma gashi nan an kakkasa an kakkasa an kakkasa garuruwa na musulunci babu ma babu ma wanda basu da hadin kai kamar musulman kaga Europe suna da hadin kai America kasashe nawa ne wajen hamsin da wani abu suka haɗu suka yi amurka amma su ga sunan zajiratun arabiya ƙasashen larabawa ƙasa duka nawa ne ba su iya haɗuwa makiya sun musu makirci kuma sun ci nasara a kansu to haka kuma musulmai su da yawa an ka zo in kana neman rashin tsari ka nemi mutane ana so a tahi tahiyawar take mai kyau don a ci nasara a samu matsala to sai ka samu a cikin musulmai ne abin takaici wanda ko musulmi shine kamata a ce yayi kowa tsari tunda mu muke da me ake cewa karatu tarihi na tsare-tsare tsare saboda dama magana bahaushe da ce da na gaba ke gane zihin ruwa ai ba koyon wani illa nazari za ka yi da abin da ya wuce ya kai manzala ya ci nasara ya kai dole musulunci ta yi shekara kaza ya kai kaza sai mu ɗauko mu sa cikin rayuwarmu mu yi aiki da shi amma sai zamanto abin da ke burge mu shine turawa demokaratiya ita aka sa gaba shi za kuke ganin duk wannan shiriri ta da shirme da ake yi baiwa ci nasara demokaratiya tsari ne na wani mulki yadda kasan musulunci da shari'a alkur'ani da manzan Allah shari'a da ya zo da shi tsari ne to ita ma demokaratiya haka ne shi kishiyar musulunci ne in ba dan larura ba bai kamata a ce musulmi ma yana zance wani demokaratiya kahurci ne tsantsa a ciki da za a ce ba tilasta ka ba za a yi ka ce ka fifita mu demokradiyya ga shari'ar musulunci ka hurta za ka yi kai tsaye kenan kamar ka tura shari'ar musulunci to amma kasashen musulmi da yawa saboda mulkin mallaka da wane da waye ake demokradiyya ake binta dole dole ne fa ake yi ba alal larurati ne amma ba a ce ba a ce misali babu zancen hannun turawa babu kaza babu kaza kuma ka ce mu demokradiyya muke so kuma kai musulmi imanin ka zai samu matsala manzala sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya ba su nasara kamar bin Allah da manzon shi kaga wannan abu biyu duk wanda suka rike wannan kai mutum ka hatta a rayuwarka in ka rike wannan biyu zaka ga nasara kana bin Allah gurguru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan addini kake qala Allah qala rasul ta mutane suka samu matsala ga rayuwarsu a samu matsala kasashe a samu matsala zamantakewa ta yau da gobe kasa da kasa unguwa da unguwa jama'a jama'a kabila mafi yawa an yi nisa ne da karantarwa Allah da manzon shi in ya zamanto sahabban da Allah ya zaɓe su zamuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zababu ne suka yi kuskure ɗaya aka gwada musu kuskuren su aka musu azaba to ina ga mu wanda bamu kai matsayin su ba mun yi ɗaya kuskure mun yi biyu mun yi na uku mun yi kai ba sa ma ilguwa musuluncin ma kawai sai mun ga dawo muke sai abin da ya mana daɗi in bai mana daɗi ba sai ga mutane wa ha akwai mai shahidi na demokradiya akwai mai kare shi demokradiya yake karewa wa har shahada akan ta ko musulmi ne shi yana sallah yana azumi kaga wani akwai abin takaici ba san ba meye demokratiya mutane sukan hada tsakanin siyasa demokratiya siyasa daban demokratiya daban ita siyasa ta gama duka a cikin siyasa ne zaka samu siyasa shar'iyya siyasa demokratiya siyasa ra'asamaliya wancan na yan turai yan jari hujja su kudi wancan turawan yamma sai yan gurguzu su kuma yan gabas su rasha da sauransu kaddafi ma akwai siyasa shi da ya tsara tashi ta kanshi ya kitabul akhdar wani tayin shi manhohin shi sama mutane munan saudiya aka ce siyasa sai da ganin wannan demokratiya a demokratiya daban siyasa daban ita ma dai tana cikinsu su ta turawan yamma ne amma mu muna da siyasa shari'iyya zuka ce siyasa shine salon ta yadda koma mine ne gidanka ne sana'arka ce abincinka ne ka hata wani riga yadda zaka wanke ba kamar dauda ba kawai siyasa ne shi ma a harshen a harshen manuwar ta mutane su suke demokratiya kuma suke ganin zai kai su gaci ba a samun dauloli masu jimawa yanzu demokratiya duka-dukanta shekarunta ba ba su da yawa amma an gane cewa ba ta yi daidai ba da dan adam ba ta yi daidai da rayuwa ba saboda kashe-kashe da zalunci da karyace-karyace da annamimanci kadai ne a ciki in mai mulki ya rike mulki in talakawa suka mutu ma shi daidai ne a wajen shi to kaga wannan ya saba ma al'ada ta rayuwa dan adam kai kace aka zabe ka to don me zaka mutane azabu kai kace an zabe ka don me zaka sa su ishruwa da yunwa ko kuma ka sa musu rashin tsaro kuma kace zawarka akai to ita demokratiya wa haka take to shi ko shari'a ko kuma musulunci mu shugabanci kai bawa ne in kai shugaba ne kai zaka rika musu hidima ba talaka ba zai ma hidima ba kai zaka musu hidima da kudinka da rayuwarka da lokacinka baka da lokaci sai nasu an yi abu a wuri kaza dole ka je ka daidaita an yi abu ka wane musiba ta same shi dole ka je wane ya rasa abinci dole ka ciyar da shi in ba ka ba sai Allah ya tambaye ka wanda shi ne yake ta shugabanci na gari amma shugabanci kana can kai kake morewa mutane da sun rame kai kake da kiba su yadda demokradiyya sun suke zaman tokattai sun ci sun koshi amma kuma talakawa an ka gansu kowa ba daidai ba yake shi ko wancan mulkin bala'i da nazari da kai kawo kaɗai ya ishe ka ya za a yi kai kai kiba haka zaman to hankalinka a kwance in talaka hankalinsa ya kwanta to hankalinka ya kwanta wanda shine mulki na kirki amma har talaka hankalinsu a tare su hankalinsu a kwance to sallallahu alaihi wasallama anan Allah ya ba su darasi kuma abu abinda zamu lura da shi anan babba shine ho manzo Allah kuma shi ma yana cikin su sai nan Allah da mutum tabbata gare shi wannan jarabawa da aka yi manzo Allah ma yana ciki Abubakar yana ciki Umar yana ciki haka a Uhud haka a Gazwat Ahzab dukkan wannan abubuwan da Allah yana darasi manzo Allah yana cikin su to ina ga mu da sai ga mutane an dauki addini bai da daraja an dauki cewa addini wai ba zai raya mutane ba dole sai wani tsari na dan adam wanda ya tsara mutane suna ganin ma wani a wani lokacin bin addini tsantsa kamar wani kauyanci ne eh babu bariki a ciki shi ko bai san ba tsantsan bariki shine mutum ya zama to yana bin sunnan manzo Allah addinin Allah Allah shi ya halice mu kuma shi ya san ko mu su wane ne halittar shi cewa Allah shine mai halittar to amma ka je ka sa wani gaba irin yan ture da wane ne tunanin kansu ma basu da yan giya yan kwaya yan wiwi yan wane ne mutum da bai tsaya ba ya tsara kanshi ya za ya tsara duniya kaga turai su ne suka kawo rage aihuwa matsala ta same su suka kawo eh, cewa dan adam yana iya zama komi ko ya zama namiji ko ya zama mace wannan tsarin su ma suka lalata shi kuma abin ya dame su amma kuma har yanzu mutane sai daga ganin a wannan shine bariki wannan shine kaza mutane suna rayuwa da karnuka suna ganin ci gaba ne duk abin da musulunci ya karantar na kazamta na bakin kare da wane ne sai ga suna gama baki da shi hawan mace da namiji mace sai ta armi kare namiji wai turai kamar wayewa ne amma har yanzu kuma a matsayinmu na masu imani mu ma tsaya ba mu ga mu yi nazarin wannan ayar da Allah yake cewa inhum illa kal an'am bal hum adal duk wanda bai addini kamar dabba yake musamman su wadancan sun ma kai Allah ce bari dai bal hum adal sun ma gara dabba da shi har me a ce namiji da namiji mace da mace ko kuma a ce yau ba aihuwa a tsaya shekara ɗari in aka yi aiki nan kowa ya mutu shi sa yanzu a turai babu samari babu tsofaffi suka yawa suka kawo corona da suke faɗi ita ma ta ƙarya ta zuƙi da kashe su suna neman ma'aikata babu kamfuna nawa aka riye ba mutane su kuma afirka yanzu suke da samari da komi da komi da sauran ƙasashen musulmai kuma inda za ka diba yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tsara rayuwa za ka cewa musulman da suka bi yadda allah ya tsara su suke kan rayuwa wanda take mai daɗi amma inda dan adam ya tsara to kai da baka san abin da zai faru gobe tsarin mi zakai yanzu muna ya tsara mu yi tsari zuwa gobe to daga gobe ma ya rushe saboda wani abin yana ya faruwa ban mu da gobe kai ban mu da awa ɗaya mai zawa to amma mutane sai su ce a mu za mu tsara kundin mu mu za mu tsara kaza mu za mu kadiba yanda ake shan wahala baiwa a samu abu wanda ke daidai in dai har Allah ya ma manzon shi ma'ana jarabawa ya ma sahabbai jarabawa akan saban Allah daya to gaskiya duk mai imani dole ya sama kanshi cewa lalle ne ya gara tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala duk abin da kuke ganin na rayuwar mu nan mu ne muke sha inda zamu daidaita to Allah zai daidaita mana ya gyara mana to kun ga wannan ayoyi guda biyu suna nuna mana cewa waɗannan da suka zo sai suka yi alfahari da yawa to sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu ba yawa bane malai shahazi asbabul lati qad yaraha an-nasu aysaru min al-yasir irin sababban da mutane ce gani sun yi sauƙi-sauƙi kamar abu ne ƙarami kanat laha tilkal awaqib malam sai ce wannan ho shi jan molo wannan abu kaga kenan yanzu kaga sa'a ma Allah sai ga kamar abu ne ai Allahu gafurur rahim zan iya neman gafara sai mu tare ganin samu Allah wani abu ne ƙarami to malam yace wannan samu Allah shi jin yuma sahabbai wannan matsala da suka shiga yace fa kaifa biman arada an dinillah to yaya ga mutumin da kwata-kwata ma ya juya ma addinin Allah baya addini ya yi gabas shi ya yi yamma kuma ya ce ha yanzu kuma yana na a matsayin shi na musulmai wattakhazahu wara'a zuhuriha kuma ya mai da musulunci can bayan bayan shi maimakin ya sa ƙura'ani da hadisi su zamanto gaba shi ya zamanto yana bin su a so da yawa mu rayuwar mu mu mai da su baya so muke wai ƙura'ani ya biyan da rayuwarmu muke so ƙura hadisi shi ma ya biyan da rayuwarmu ko da ya saba sai an yi wani tawili a riga daidaitawa ana kaikaitawa ana kaikaitawa sai mun zo da shi daidai da rayuwarmu take alhali kuma rayuwarmu ba ita ce daidai ba to abin da ya dace musulmi kada ya sake ya mai da shari'a bayan shi a ta zaman ta ce a gaba wa haraba Allah wa rasulahu bil ma'asi laylan wa naharan ko mutane suke yaka Allah da manzon shi da sabon Allah dare da rana ba kumya Allah ba kumya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake Allah yana ganin ka ko mi ne ne ko kana cikin gida ko kana waje ko kana wata unguwa ko kai bulaguro wani wani ba abu wanda ya san ka a garin sai kai kadai ba san ba daga ina kake to Allah yana ganin ka ya san kowa ko kai wane ne don mutane kaga suka mai da samu Allah dare da rana malam sai ce wannan daga cikin abubuwan da suke janyo musibu da muke gani yace summa huwa yastatbi'u nasrullahi ta'ala lahu sannan kuma mutum wai sai ganin kamar nasara ta yi jinkiri to kai da baka bi Allah ba baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ko kake neman nasara dole ta yi jinkiri in kana so ta yi gaugawa to kai ka yi gaugawa bin Allah da manzon shi to sai ga nasara ta yi maka gaugawa har su yi mutane su rika daga hannu Allah ka taimake mu Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza to kuma Allah an ana saba mishi babu wani lamari illa akwai saban Allah a ciki babu wani inda muke zuwa muna zawa Allah kiya illa saban Allah ne ko sai mutum ya daga hannu ya ce ya Allah agaza mana ya Allah taimaka mana Allah kamar zaman lafiya Allah kamar to mu ko mu ne ya kamata mu taimaki kanmu da bin Allah mu sama kanmu zaman lafiya da bin Allah da manzon shi abinda Allah yake so mu yi sai ga an zauna lafiya yanzu ka dauki misali gajere a ce da kai da matanka da ɗiyanka a gidanka kai kake ci da su kai kake biyan haya gidanka ne kullum ka da umarni ba a yi in ka yaki wancan bai zuwa in ka ce wancan shi ma bai yi kuma so suke ka jiya musu daɗi kaga bai yiwa yana da wahala to Allah ka ɗauki ubangiji subhanahu wataala laisa ka misali shi duniya gaba ɗaya tashi ce shi ke badawa shi ke hanawa shi ke sa a yi dariya shi ke sa a yi ji daɗi shi ke sa a yi kaza to kuma sai zaman to kowa saba mu sheki an haɗa kai sai ɗaiɗiku daga cikin bayan Allah to kaga kenan dole nasara ta yi jinkiri wani hadisin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa walau lal bahaimu lam yuturu hatta ruwa da kuke gani wannan wani lokaci wallahi Allah yana yi saboda dabbobi da wasu kwari haka na daji da wasu tumaki da wasu shanu da wani wane ne dan samu ciyawa su ci abinci amma in dan adam ne wani lokaci irin ta'asar da yake yi da yanda yake saman Allah to da Allah ya rike ruwan shi kuma kai baka iya ruwan baka san ma ya ake yi sai dai kawai hashashe to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su diya wake karantar da mu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to lalle Allah zai kasance tare da mu kada mutun ya sake ya buga gaba da yawa misali a tauren yaki in wani cin nasara ne kakka buga gaba ka ce ilimin ka ka riba karuna wajen neman kuɗi caya wayan shi ne da gwanewar shi da iyawar shi yace inna ma utitu ala ilmin indi mutane suna ce karu da kai ya kamata ka gode ma Allah Allah ya maka arziki ya ce kai haba ilimi na ne ni ne nake da wani ilimi na iya juya biye ta zama ɗari ko ta zama jika shikenan Allah subhanahu wataala sai mishi azaba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai Allah yayi wani katar rami da gidan shi da dukiyar shi sai suka yi kasa sai aka ri shikenan zance ya kare kuma har yanzu babu zance babu zancen shi shi kuma shi ne wanda Allah yake cewa inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa kilan shi kadai wajen mutum kusan a ce tara goma kattai kuma Allah ya ci basu ya daga kilan shi man gaza kaza kaza ga sana a jejere amma Allah ya sa shi cikin kasa saboda mi saboda rashin godiya yana kakka buga gaba ka ce a ilimin mu ne mu ko kuma mu ne masu dubara da 20 ne sallah ne lokaci 30 ne da saura ka ne kun ka tare gina Allah subhanahu wa ta'ala yakan taimakon bawa idan ya zama to lalle bawa ya yi tawali'u shi kuma duk mai tawali'u ba a samun shi da jiji da kai ka ce ni na iya ko kuma iyawa ta ce ko dubara ne ko kaza ne to duka bai kamata ba a ce dan adam ya kawo shi a cikin rayuwar da yake ta ta yau da gobe daga nan daidai gabar da ya kamata a ce mun tsaya mai kamata mu dakata insha Allah sati sai mu dasa da fata mun nuka yadda Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah